وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin risala jiya mun faru bayani dangane da babi mai bayani game da hukuncin sallama da neman izini in za a shiga gida da kuma ganawa da karatu da addu'a da ambaton Allah da kuma magana game da tafiya ya ce wa min du'a'i rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana daga cikin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi kullama asbaha saddadu yawaye gari wa amsa kuma yammaraito azkaru sabahi wal masa'i kenan zikirra waɗanda ake yi safiya da mareci don neman kariyar kai suna da yawa to daga cikinsu annabi yana cewa allahumma ya allah bika nusbihu sai dai zuwa da ya yi da shi da siga ta jam'i nusbihu ba haka yake ba bika asbihu yake allahumma ya allah bika nusbihu gare ka muke wayuwar gari wa bika numsi kuma gare ka muke maraitowa wa bika nahaya kuma gare ka muke rayuwa wa bika namutu kuma gare ka muke mutuwa wa ilaikan nushur kuma ta yadda mutane gobe kiyama zuwa gare ka ne shine yace wa yaqulu fi sabahi in da asuba ne irin yanzu sai yace wa ilaikan nushur in ya kawo nan wa fil masai in kuma da mareci ne sai ya ce wa ilaikal masir bayan ya karanta waɗancan kaga yana cikin azkarus sabahi wal masai bai kamata ga musulmi ya zan baya yanzu kira na safiya da mareci ba saboda kaddara baka sai ina za ta fito ma ba kuma yoshi za ta tahowa to amfanin waɗannan zikirra addu'a ba ta kawo da kaddara amma insha Allah ta'ala abin zai zo da sauki an kaddar cewa za ka yi hadarin mota ka kare to sababiyar zikirin da kai na subahin ko na marece albarkar zikirin nan addu'a ba ta hana hadarin mota za ka yi hadarin mota amma maimakon ka kare sai ka goge dai abin ya zo da sauki ko bai zo ba ya zo da sauki ina fatar kun fahimta to shi ya amfanin zikirin don haka da an gama sallar asuba in sun samu ne ko hita da masallaci kakkai sai kayi azkar din nan na neman tsari don baka sani ba wani na ce yana jiran ka hito da masallaci yanzu wanga bazum ina sojoji na kama shi masallaci an yi sallar subahin an yi sallar subahin sun ka iskan mai cikin masallaci ka gani eh sayyidina ali ina an ka kashe shi bisa hanyar zuwa masallaci to shi yasa kaga na subahin ana yi ne da zaran an kai sallar asuba na marece kuma da zaran an kai la'asar to waɗanga duk kamata in dai ba wata lalura gare ka bayan an kai sallar subahin ko masallaci kakka hita sai kayi addu'o'in nan na neman tsari sannan ka hita haka ya an kai sallar la'asar kakkaban masallaci inda ka yi sallar la'asar sai ka yi addu'o'in nan na neman tsari sannan ka hita don yana yi wa wannan cin yana jiran ka hito din ya maki to kaga in ka yi addu'o'inka sai Allah ya kare ka daga sharrinsa to Allah ya tsare mu balle yanzu ga da haɗurra annan na ta yawo kaga albarkar zikiri albarka azkar in ka yi zikirin subahin ko da masu taron hanya sun tare hanya kana isa a ce yanzu ga sun ka jayi yanzu ga sun ka koko sai ka wuce a ce kana wucewa kenan sun ka sasanke to duk alhanin zikiri kenan to Allah shi kare mu da kariya tai tunda an ce ba a laya ba a karhu ba a shan rubutu to sai a zanna kuma haka nan sulmu gudundun to sai a yi addu'a addu'o'in nan su za su Allah zai kare mu da su to Allah ya tsare mu to warwaya ma'azalika kuma an ruwaito tare da waccan addu'a ga wacce ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allahumma ja'alni ya Allah ka sanya ni min a'zami ibadaka daga mafi girman bayanka inda ka gonka hazzan ga samun rabo wa nasiban da kuma samun rabo da hazzan da nasiban duk ma'anarsu guda fi kulli khairin ga kowane khairi ta qasimuhu wanda zaka raba shi fi hadha al cikin wannan yini duk alherin da zaka raba cikin wanga yini Allah ka sanya ni ina da rabo babba ciki nai yana daga cikin addu'ar da annabi kai wa fi ma ba'dahu da kuma abinda zaka raba bayan wannan yini min nurin na haske tahdibihi wanda zaka shiryar da bayanka da shi aw rahamatin ko kuma rahamatan shuruha wadda zaka watsa ta cikin bayanka aw rizqin ko arziki tabsuduhu da zaka shimfida shi ga bayanka Allah ka sa duk abin da zaka raba na waɗannan abubuwa cikin wannan yini ina da rabo babba aw durrin ko ko duk wata cuta ta kashifuhu wadda zaka kuranye ta ga bayanka aw dhanbin ko zunubi ta gafiruhu wanda zaka gafarta shi aw shiddatin ko tsanani ta dafa'uha da zaka tunkuɗe ta aw fitinatin ko fitina tasarrufu har da zaka juyar da ita aw mu'afatin ko kuma zaman lafiya ta munnu biha wanda zaka yi baiwa da ita bi rahmataka saboda rahamarka innaka ala kulli shay'in qadirun lalle kai Allah mai iko hake akan komai wannan tana daga ciki ban sani ba da akwai hadisi game da wagga addu'a ko ko dai wa min du'a'ihi alaihi salam kuma yana daga cikin addu'o'in da annabi kayi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi inda naumi lokacin bacci akwai azkarun naumi kuma ko bayan azkarus sabahi wal masa'i kaga nan ishara ɗaya na yayi muna ga azkarus sabahi wal masa'i mai son ganin zikira ga sunan ingantattu sai ya samu hisnul muslim bai dace a ce musulmi ya rayu bai da littafin hisnul muslim ba littafin addu'a ya kawo duk addu'ar da haka so addu'a kaza addu'a kaza addu'a shiga masallaci addu'a hita da masallaci addu'a sa tuhahi in kai sabbin tuhahi wace addu'a za ka yi in za ka shiga ban ɗaki wace addu'a in za ka shiga gida addu'ar tafiya addu'a hawa abin hawa komi ya kawo sannan akwai azkarus sabahi wal masa'i duk suna nan ya kawo to bai kamata a ce musulmi ya rayu ba da hisnul muslim ba sannan duk addu'o'in da ya kawo cikin hisul musulun ba wadda adda ifiya duk ingantattu ne saɓanin sauran littafan addu'o'i kamar du'a'ul mustajab da sauransu duk suna ɗauke da addu'o'in da ba su inganta ba amma shi ne hisul musulun duka hadisai ne ingantattu ina fatar kun fahim don haka duk wanda bai da hisul musulun to ya ƙoƙari ya samu a rinƙa bi aƙalla azkarus sabahi wal masaya aƙalla qul huwallahu ahad da kula a uzu bi rabbil falaki da bi rabbin nasu kafa uku uku bayan sallar subahin da bayan sallar la'asar sannan da hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim kafa bakwai bayan sallar subahin da bayan sallar la'asar bismillahil ladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim kafa uku bayan sallar subahin da bayan sallar la'asar hikimarta yanzu maki ba ana iya sama guba ga abinci ba to in ka yi bismillahin lalzila ya doro ma'asmihi sha'un fil arda wala fis sama ya huwa sami'ul alim sau uku bayan sa duk abincin da za ka ci a sa guba a sa dafi duk abin da za a sa bai cutar da kai har marece ya in marece ya kai su kawa uku duk guba da dafi da sammu da sihiri ba zai kama ka ba har garin allah ya shi ya unhanin su kaga bai kamata musulmi ya zanna bai da waɗanga kariya ga jiki na yau ina fatar kun fahimta kuma ga su dugunta yana ba mai tsawo ko baka iya bayani guda dukkana haddace su to to Allah ya shirye shi mu to ina yake yace wa min du'aihi alaihi salam hakan ga yana daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda naumi in yazo bacci akwai azkarun naumi addu'o'in da aka yi an zo bacci babba duka ita ce ayatul kursi hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rike wurin kwanciya ta ya karanta ayatul kursi Allah zai sa matsari ya zo ya gadi ne har garin Allah ya waye wane ne mai tsaro mala'ika kaga mala'ika ya yi mai gadi don mai gadi da ya cito yayi ne yana kabu kabu in dan kabu kabu ne ko ko in manomi ne yayi ni gona yana noma da daddare an bashi tuwo ya ci kila an yi mai daki ga katifa ga gidan sauro mi zai kwana ka rufe ɗakin ka mai gadi ya rufe nashi da kai da shi wa gadin wani kowa ya yi kwana ba akwai sadda an kasa mai gadi dan ba da ɗan sanda da mai gadi uku mutum hudu ha gadin gidan ga sannan ko farkon gwamnatin alusar da 'yan shi'a da 'yan dpp na barazana to wata rana an tadda jannarita sai an kama da wuta cikin dare kaga su hudu kenan masu gadi uku da dan sanda guda ha to ina karatu sai an ka dauke sai an kama da wuta ina jiran aka hi jannarita ina jiran aka hi jannarita ba aka she ba ni bude gate ta farko ni bude ta biyu ni duk sun yi kwana ni kai jannarita ni koma cikin gida ba wanda ya sani ba wanda ya motsa cikinsu shi ɗan sanda da ya halka ya ɗauka cikin su ko sun ɗauka ɗan sanda ya kai jannarita sai ya taba ni ce wa kai jannarita da an kama ya dauta sai sun ka ce ofisa ni ce ofisa kai kai jannarita sai a akwai sadda dpo na goyo ya taho ga hunturu na dan sanda ya shige cikin kwarkwadar ganin wurin ga yake da kujera ha ya yi kwana dpo ya taho da mota yana cikin gida yana ji na yana oda dan sanda bai halka ba yana nan yana kwana ya bincika ko ina bai ga dan sanda ba yana nan wurin ga to da wa gadin wani ya yi kabu-kabu ya yi da yana kabu-kabu ko yana harkoki ya gaji ya samu towa ya ci wasu zama su dan jefa 'yan kwayoyi hakan ga ya yi kwana to amma in ka karanta ayatul kursi shi mala'ika bai kwana sannan dan sanda ko bai yi kwana ba dan sanda da bin daga guda ak-47 an taho da mota biyu wajen mutum 30 mi zai yi musu kowa da ak-47 shi ta hatun ta zamanin sardaunata ta yi tsatsa su ko nasu latest na illa ya bi ɗorin gudu mi zai yi ni zai iya wacce kariya zai yi amma ka ga karanta ayatul kursi an ka turo ma mala'ika wanda duk ya to sai ya kare mai waya don haka kan mutum ya kwanta bai karanta ayatul kursi ba a karanta ayatul kursi sannan a yi kulhu wallahu da kula uzbirbe a tofa ga jiki ko ina sai a kwanta insha Allah kariya ne ya ce to daga cikin addu'ar da annabi ka yi sallallahu alaihi wasallama inda nomi in ya zo bacci annahu kana yad'u yadahu al-yumna yazin yana aza hannu ne na dama ta hata khaddihi al-ayman karkashin kumce ne na dama kaga ladabin yadda ake kwanci shi kwanci ko ka kwanta gefen dama ko ka kwanta gefen hagu ko ka kwanta reran kana kallon sama duk ba a hana ba kwanci guda a haramun shi ajjace kwanci jicce haramun ne annabi ya iska mu wani kwan cikin masallaci jicce sai ya sa ƙawa ya shura ya ce wane na hakwancin waɗanda Allah ya hushi a kansu kwancin yahudawa ne kamar ga zama shi ko zama na a yi tangali da hannu in ka zanna sai ka yi haka ka dogara hannunka na hagu shi kuma shi ma an hana cikin nau'in zama an hana kun gane irin zaman ko ka sa hannunka na hagu haka ka madalla kamar yadda mai su gani ehen to irin haka duk irin ko ka yi ta mace la ko ka miƙe ƙawahu ko ka tashe su sama duk ba a hana ba irin wancan zama to haka kwanci ko wani iri ba ana illa kwanci jicci a haramu don haka yaratun suna ƙanana aka yi musu haɗa game da kwanci jicci baya da kyau so mu tafi to ladabin kwanci in mutum ya zo kwanci sai ya kwanta gehe ne na dama sai ya yi filo da hannu ne na dama ya ce annahu kana ya da'u ya da na annabi ya zan yana aza hannunsa na dama ta hata khaddihil ayman karkashin kuncinsa na dama kaga sai ya yi filo bayan ka sai ka aza hannunka bisa ga filo sai ka aza kuncinka bisa ga rai wal yusra hannun hagu kuma ala fakhizi sai ya aza akan cinyarsa ta hagu ala fakhizi hil aysar akan cinyarsa ta hagu to kaga wanda aka kwanci kenan ko to can in dama ta yi yami babu lahi ka juya gefen hagu ko ka yi rairan ko ka yi rairan ya kana kallon sama sai dai haɗarin kwanci rairan yan akwai yanar gizo-gizo kila gafanka na aiki tana iya jeho ma ita ga idanu ina fata kun fahimta amma dai ba a hana kwanci rairan kana kallon abinda an ka hana dai kwanci jicce sun ya ƙulu sannan ya ce Allahumma ya Allah bismika da sunanka wada'atu jambi nake aza sashin jikina da sunanka nake kwanciya wa bismika arfa'uhu kuma da sunanka nake ɗaukaka sashin jikina in gari ya waye Allahumma ya Allah in amsakata nafsi in ka riƙe rayuwata ka san wasu daga bacci ake ta zarce eh kamar eh, ya Allah ka cewa um, Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha hal maut wa yumsiku al-ukhra ila ajalin musamma Allah shine wanda yake karɓar rayuka lokacin baccinta inda duk an kai bacci za a cire rai amma za a ban numfashi numfashi daban rayuwa daban to duk wanda ya bacci an zare mai rayuwa tai shine Allahu ya tawaffal anfusa hina mautaha Allah shi yake karɓar rayuka lokacin mutuwarsu in lokacin mutuwa ya sai Allah ya karɓi rayuka eh wallaci lamta mutu wadda kuma lokacin mutuwar ta bai ba fi manamiha Allah yana karɓar rayukan cikin bacci in ka yi bacci sai a zare rai sai a ban numfashi ɗai kaga mutum na numfashi amma in ka taɓa shi bai ji in ka yi magana bai ji ko da ido ne wani na kwana ido buɗe amma ba su gani ya kaga babu rai ina fatar kun fahimta madalla da wani abu mai kamshi da wani abu mai wari duk bai ji saboda duk da rayuwa akan sensus suna aiki ne da rayuwa kaga numfashi ɗaya an ka bari kenan an zara rai shine wallaci lamta mutu wadda lokacin mutuwar ta bai ba fi manamiya Allah yana amsar rayuwar cikin baccinta in ka yi bacci sai a zara rai eh fayum sukul lati qada Allah ya halmauta sai Allah ya rike wadda ya hukunta mutuwa gare ta in an ka zara rayuwa cikin bacci to wadda Allah kila cikin baccin nan ka cika abin da an ka ɗebo ma shi kenan sai Allah ya riƙe rayuwar ba za ta dawo ba kaga daga bacci sai ɗai mutum ya yi tazarci eh wayar sulul ukhra wata kuma sai Allah ya sako ta ta dawo ila ajalin musamma zuwa ga ajalin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata wanda lokacin mutuwar ta bayyana muna tare to shine yace Allah ina yake Allahumma in amsakta nafsi ya Allah baccin gada zan yi in ka rike rayuwata in ya zan karshe ya zo fagafir laha Allah ka gafarta mata wa in arsalta in kuma ka sako ta ta dawo magangan jikinta fa hafazha Allah ka tsare rayuwar nan tawa bima ta hafazu bihi salihin da abin da kake tsare salihan bayi min ibadaka da cikin bayanka da shi sai dai abin da yake ga hadisi fahafazha bima tahfazu bihi ibadaka salihina ba as-salihina min ibadaka ba wannan addu'ar daban take Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka ita kuma daban take muna tare wagga iyakarta kenan tana daga cikin azkarun naumi kuma ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai wata ta biyu Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka ya Allah na sallama rayuwata zuwa gare ka wa alja'atu zahari ilayka kuma na jingina baya na zuwa gare ka jingina bai dogara kenan yanzu in ka zanna ka jingina banka gaban gonga ka ka dogara gaban gon kenan Allah na jingina baya na zuwa gare ka wa fawwaltu amri kuma na juyar da al'amari na ilayka zuwa gare ka wa wajhatu wajhi kuma na fuskantar da fuskata ilayka zuwa gare ka rahabatan minka saboda tsoro da gare ka waragabatan ilaika da kuma kwaɗayi zuwa gare ka la manja manja mai nunun babu matsera daga najati babu matsera wala malja mai lamun daga laja'u babu majingina minka gare ka illa ilaika sai zuwa gare ka astaghfiruka ina neman gafararka wa atubu ilaika kuma ina tuba zuwa gare ka wannan kutse ne bai cikin hadisi amantu na yi imani bi kitabika da littafinka allazi anzalta wanda ka saukar wa bi nabiyyika kuma na yi imani da annabinka allazi arsalta wanda ka aiko ita kuma wannan daban take tana cikin azkarun nawmi ta tabbata annabi ya ce in kana da addu'o'i dukka karanta su wagga ta zai ita ce ta ƙarshe da gare ta sai kwana ina fatan kun fahimta kayan ka kai gare ta kwana ya ɗauke ka fagafirli ka gafarta mini ma kaddamta abinda na gabatarwa ma akhartu da abinda na jinkirta ba su cikin addu'a ita kuma wata addu'a ta daban wa ma asarartu da abinda na asirta wa ma alantu da abinda na bayyana anta ilahi kai ne abin bautawa ta la ilaha illa anta babu wani abin bautawa sai kai rabbi ya ubangiji kini azabaka ka tsare ni azabarka yau mata ba afa ibadaka yanin da zaka tayar da bayanka ita kuma wagga rabbi qini azabaka allahumma qini azabaka yawma tab'ath ita kuma daban take addu'o'i dai ne azkarun nomi ne yayi maja wasunsu sun tabbata wasu kuma kuce ne kamar can da ya ce astaghfiruka wa atubu ilayka ba ta cikin wacce ba ta cikin addu'a ina fata kun fahimta don mai sun gani azkarun no mai samu hisnul muslim suna nan ya kawo wamin ma ruwaya kuma daga cikin abin da an karwaito fid du'a ga addu'a inda al-khuruj min al-manzil lokacin hita da gida in mutun zai hita da gida ba yana cikin hadari ba baka san wani hadari zaka iskan ma ba yana yiwuwa kila bello ya zakana nan bisa hanya ohishin nan na apc area boys na na sare-sare ko ko nan gawan nama daidai gidan alu area boys na na sare-sare baka sani ba kai ba inda suke zakana kila kana zuwa su buge magilas ko a sare ka ko wata kaddara dai to hikima addu'o'in azkaru sabahi wal masa'i kenan sannan da kuma hikima addu'a in za a hita gida in za ka hita gida kuma akwai addu'a hita gida to in ka yi ta ko ana ruwan bala'i sai ka dawo gida insha Allah na fata kun fahimta sannan duk abin da zai zo wa dai tunda addu'a ba ta gusar da kaddara to zai zo da sauki insha Allah wamin ma ruwaya daga cikin abin da an ka ruwaito fi du'a ga addu'a inda al-khuruj min al-manzil lokacin hita da gida sai mutum ya ce Allahumma inni da ka hito garka sai ka ce Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarin ka an adilla kada in batar da wani au udalla koko ni a batar da ni ashe kenan akwai masu batarwa to Allah ka in zan sababi ya bacewa wani kuma ni ko kada wani ya batar da ni aw azilla haka ya Allah ina neman tsarin kada in yi talalabiya zalla mai zayon mm. kada in yi talalabiya aw zalla ko a talabantar da ni wani yasa ni in yi talalabiya ko aw azlima mm -mm. aw azilla ka in sa wani yayi talalabiya aw zalla ko ko ni asa ni in yi talalabiya me talalabiya ga damana aka talalabiya ko kana tahiya sai kafarka ta darje daga siratul mustaqim shi ta lalabiya to kaga ta lalabiya shine in kauce ma abin da astawa ba in yi abin da ba daidai ba au azlima ko in yi zalunci ya Allah ina neman tsarin ka kada in zalunci kowa au uzlama ko kuwa ni a zalunce ni au ajhala ko in yi jahilci akan wani abinda ajahilci duk abinda ya saba ma shari'a innaka mru'un fika jahiliya duk abin da ya saba mashari a shi ne jahilci ba wai sai rashin sani ɗaya ba aw a jahala ko in yi jahilci ga wani auyu jahala Allah ya koko ne a yi jahilci gare ni wannan tana daga cikin addu'o'in da ake yi in an kahita da gida ina fata kun fahimta ko haddace ta kurin kai warwaya kuma an ruwaito fi dubur kullu salatin bayan kowace sallah ta farilla inda duk an kai sallar farilla sallar asuba sallar azhar sallar la'asar sallar magariba sallar isha'i ba su ne khamsu salawati ba to an ruwaito an yi sabbihalla mutun ya tsalkake Allah ya tasbihu subhanallah subhanallah ba subhanallahi ba subhanallah kawai subhanallah 33 33 wa yi kabbirar shi kabbara ga Allah ya girmama Allah 33 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 waya hamadallah shi gode ma Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 33 tara kenan ko waya ihtimal mi'ata sai ya cika 100 bila ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir kewaya guda da tasbiha kenan an ruwaito haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sallar asuba ya yi tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 ya cika 100 da la ilaha illallah wa da wula sharika lahu lahul mulku wal hamdu wa la kulli shay'in qadir za a gafarta mai kananan zanuban sa in sun yawan kumfan teku ina fatar kun fahimta kanana banda kaba'irori to wa inda khala'i to lokacin mutum zai shiga makewayi shi ko addu'a shiga makewayi khala wurin ke banta inda kaga tun da daga cikin sunayen makewayi ana ana kira ne khala inda aka ke banta ashe ba a yadda mutum biyu su shiga makewayi lokaci guda ba lokacin shiga makewayi ta kula sai ka ce alhamdulillahi alladhi razaqani ladzatahu dukkan yabo da godiya ta tabbata ga Allah wannan da ya arzita ni jin daɗinsa wa aka raja an nima shakatahu kuma ya fidda min da wahala ta yi wa abqa fi jismi quwwatahu kuma ya wanzar da quwwatahu karfin sa fi jismi cikin jikina wannan in ka gama lalura ka ka heto kenan addu'a hetowa daga makewayi amma dai abin da ya tabbata shine mutum ya ce gufranaka in za a shiga sai a ce bismillah saboda hadisan Anas sataru ba bayan aurati bani adam wal jan qaul bismillah abinda ke kariya tsakanin al'aurar ɗan adam da aljannu tun da makewayi gidan aljannu ne to me zai kare al'aurar ka da aljannu faɗar bismillah in ka ce sai su juya su ba kauri ka yi lalurarka bayan ka ce bismillah sannan sai ka nemi tsarin allah daggare su su da annan ciki sai ka ce allahumma inni a'udhu bika min al-khabathi min al-khubuthi wal khaba'ith allah yana neman tsarin ka daga aljannu maza da aljannu mata sai ka shiga in ka gama lalura ka heto sai ka ce naka muna neman gafararka ya Allah ina yake wata ta'awwazu kuma kana neman tsari min kulli shay'in daga duk wani abu ta khafu da kake tsoro nai shi ko duk abin da ake tsoro sai ka nemi tsarin Allah daga gare shi in mutane ne in dabbobi ne in aljannu ne kake tsoro sai Allahumma inni Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim in an ce ga su bella turjishan sun tare hanya sun sasanke ka karanta ta ɗaya ka tahi kakka koma karanta ɗaya ka wuce Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim insha Allah koyi ba su da zuwa suna bude maka wuce in baka dauko kayan laifi ba in ka ɗau kayan laifi kaga su amsa sai su bari kauce koko kama hasbi Allahu wa ni'mal wakil hasbi Allahu wa ni'mal wakil hasbi Allahu wa ni'mal wakil amanun li kulli kha'ifin aminci ce ga duk wani mai jin tsoro duk abin da haka tsoro kai hasbi Allahu wa ni'mal wakil Allah zai amintar da kai in mutum ne in dabba ne in aljani ne in kwaro ne duk abin da haka tsoro ka karanta hasbi Allah Allah suna da yanan tattabu to ina gan sai mu tsaya nan ko to to Allah ya shirye shi mu to waɗanga addu'o'i inda da gaske kai duk haddace su akai don karatu in ya zanga littahi to kaga ba karatu na ba